salati goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجن وزيتون وطور سينين وهذا الرجل الجميل لقد خلقنا الإنسان في أعظم تكوين ثم بدناه أكثر الخاسرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن سورة التين مكية ثمان آيات سورة الله مغنى التين آيو إن تتقوى سنين الذي نظم مكة كشوكة سورة بسم الله الرحمن الرحيم والتين أقسم الجليل بالتين شيء الله يعلوان هو التين في تين وانا أبن تيني والزيتون Allah ya rantse da zaitun shi ma haka a wani kaulin an ce tini da zaitun duwatsu ne guda biyu a sham wa turu sinina da dutsen turu sinina dutsen da Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam wato annabi Musa ya zauna annabi Isa ya zauna a Kudus a jabal zaitun duru sinin Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam sai kuma Allah ya ce wa hadal baladil amin ya rantse da wannan gari amintacce shine makka to Allah subhanahu wa ishara ga zaitun annabi Isa duru sinin annabi Musa baladil amin makka annabi Muhammad kamar yadda ya ka samu a cikin at-taura a rubuce ja Allahu min duri sinina ila zaituna ila farana wai al'amarin Allah ya zo daga sinina inda aka yi magana da Musa ila zaitun inda ya ji annabi Isa ila farana farana ma'anansa makata Allah ya ce laqad khalaqana al-insana hakika mun halitta jinsin mutum jinsi na dan adam fi ahsani taqwi amma bi kyan halitta khalaqallahu al-insana fi ahsani taqwim Allah ya halicci mutum mafi kyawun daidaituwa ya daidaita suransa ya daidaita halittansa ya tsaga masa baki daidai bai wuce iyaka ba kunni idanuwa ahsani taqwim kenan duk wani halitta da Allah ya yi to ya bi kama da dan adam ba ya fi daidaituwa shi ne wani da rigimarsa ya ce ya saki matansa in ba ta fi wata kyau ba wallahi ya saki matansa in ba ta fi wata kyau ba malamai suka ce ta sako to wani a cikin sabon abun hare ba sai ce a'a ba ta sako ba Allah yana cewa laƙar halakana da insana bi a san taɓoyi tun da ya ce bi a san taɓoyi ne ya fi yi wata daidaituwa saboda haka ya rike matansa Allah ya ce sun mara gani nahu sannan muka shi mai shi shi fi ba'ali afradihi a sashin mafradansa ma kowa da kowa ba asfalis safili na mafi kasan kasa ma'ana asfalis safili na tsufa da rauni idan mutum yana karami na ga yana tashi ruga da gudu ya tashi ba daddafawa ya zauna ba daddafawa can ana tafe sai daga kuma sai an dafa ana wash can sai a ɗan motsan da su taimaka can fuska na da lafiya sai ga ya kwanzare can ana da tsawo sai a duka can ga nan to Allah ya yi haka ne kuma wani hikima na ubangiji da Allah ya ce fi a sai sabo ne babu wani dan adam da za ga yake a tsaye can a tsaye kyam in ya so ya kwanta ya kwanta in ya so ya duka ya duka in ya so ya shimbida ya shimbada maciji kullum a ciki yake tafiya dabbobi a kafa suke tafiya kansu a kibe dan adam kanka a sama an ga dama a kasa an ga dama ka kwanta to kuma sannan shi dan adam an halice shi a surar muhammadu mimin kansa in ka duba yana daidai da mimin muhammadu kirjin shi in ka duba hasarin muhammadu mimin in ka duba za ga mimin muhammadu ne in ya bude kafansa sai ka ga ashe muhammadu ne a hasari ta koyi kenan to ana shine idan ya kafarce ma Allah ya bi shahawansa na cikinsa da farjinsa to ya fita daga cikin mutane ya koma dabbobi Allah ne faɗa wal qazzara ana li jahannama kathiran min al-ins wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una ulaika kallan ami bal hum mu'adhal wato lokacin da aka kira mutum dan adam ya koma dabba to bai bi halittarsa na dan adam ba ya bi sha'awar cikinsa ba abin da ya sani sai cika ciki ya jima'i shi kenan kenan to idan wani dan adam kuma za ka ga abin da aka dame shi farauta kisa zub da jini to shi ma ya fita daga mutum ya koma zaki aikin zaki kenan ya ma fi zaki shafi wani kuma za ga dan adam girman kai yaudara ha'inci to wannan shaidan ne idan ya fuskanta ya je ibadan allah da zikiri da ma'arifa da gyaran hali to zai fita daga cikin mutane zuwa mala'iku to zai zama khairul bariya an idan ko yi waɗancan sai ya ce Allah ce sharrul bariya inna ladina kafaru la yajalu shay'in min ulaika hum sharrul bariya inna ladina amanu min salihati ulaika hum khairul bariya duk yan adam din ne in ka bi wancan hali ka zama sharrul bariya in ka bi wannan hali na kirki ka zama khairul bariya to fi ahsani taqwim ثم ردنا وأسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
إلا الذين آمنوا لعل ثم رددناه أسفل السافلين mun gaya muku sifofin wanda za zama a tsoron safilina sai ce illallazi na amanu sai waɗanda suka ba da gaskiya da Allah وعملوا الصالحات فكايكي نقري فلهم أجر لا لا يكبت غريس غير ممنون باقي ينكي وابا نعم وما يكذبك ميكي ساك قرية ويا كي كافري بعد باين من بالدين سوى أقوي ساكي على الانتهام كي قرية kana ganin Allah ba zai iya bane to Allah ya ce alaysa Allahu shin Allah bai zama bi a kamil hakimi na mafi hukuncin masu hukunci ba bale Allah yana da iko to da shi kenan idan mutum yana saurayi ya kamata ya kyawawan ayyuka idan mutum yana kyawawan ayyuka lokacin da yake kurusha fi a hasari takwami da karfinsa to alkhairinsa shine don ran da ya tsufa ya kasa Allah zai ce ya rubuta mashi nafila kake yi kullum sai Allah ya tsare ka baka iya yi ba kai a zaune Allah ya ce ladan zai za a rubuta masa duk wani aiki da kake yi na alkhairi lokacin da jikinka ke lafiya in ka tsufa ka kasa sai Allah ya ce ni na tsare shi a rubuta masa ladansa to idan ka tashi kana karami ka shagaltu da wasa da me ka ce ai yanzu mu muna yara ne muna kurciya to in ka tsufa ba za ka iya ba abin da kai ba za a rubuta maka ba to shine Allah subhanahu ta'ala ya ce kar ka karyata sakamako idan mutum ya kai sittin ya kai saba'in tun yana iya nafila a tsaye sai ya koma a zaune Allah ya ce ku ba shi ladan tsaye din idan ya yi tafiya ya wahala ya je gajiya kan yau ba zan iya nafiloli na ba bari ya raka a biyu Allah ya ce a cika masa nasa in ya rashin lafiya Allah ya ce to a cika masa ya ce wallahu ajrun gairu mamnun ba abin yankewa ba suwar tilana
سورة التي بقيت وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورة العلق makiyatun 20 aya suran farko kenan da aka fara saukar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim ya tara awwal suratin nazalat ita ce farkon surar da ta sauka wa nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ghari hira annabi yana kogon hira jibril ya sauko ya ce mishi ya kara ya ce ma na bi qari da ya ce ba na karatu shi annabi ummi ne bai taba zuwa makaranta ba balle ya koyi karatun ko rubutu mala'ika jibril ya kama ce matsa ce ce hatta balaga min jihada sai da aka yi sau uku sai ce kira bismi rabbika allazi khala kai karatu da sunan ubangijin ka dai halitta hala kaunika mubtadi an bismi rabbika allazi khala wanda ya halitta halitta duka shine bismillahir rahmanir rahim halakar insana Allah ya halicci jinsin mutum min alaƙin jamu alaƙatin daga gudan jini وهي القطعة اليسيرة من الدم ينكي كنكني لجني الغليظ من كولي إكرا تأكيد للأول يكرا تقرب باوى نفرقو وربك لأبنججنك الأكرم wanda yake mai girma allazi la yuwazihi karimun wanda ba wani girin mai girma da za a hada shi da Allah to shi yasa duk sanda aka ce ma Allah Allahu a'lamu ko akram to ba za a ce mafi sani ba ko mafi girma ba in ka ji an ce wani ya fi wani girma sun yi tarayya wajen girman ki sannan wanda ya fi to shine wa rabbukal akram karka ce mafi girma ubangijinka wanda shine girman ba gaba daya allazi allama ubangijin nan da ya sanar na rubutu bil kalami da alkalami farkon wanda ya fara rubutu annabi idrisu alaihi salam shi ya fara rubutu da can duk ba a rubutu haka ake zaune har zuwan annabi idrisu alaihi salam allama insana ya sanar da mutum malami alam abin da bai sani ba qabla ta'limihi gabanin saninsa min alhuda wal kitabati wa sana'ati wa ghayriha shari'a sanarwa rubutu da wasu su Allah ya sanar da mutane Allah subhanahu wata'ala sai sanar da kai wajen bincike ka gano kaza ka gano kaza ka gano kaza amma ba zai zamo kayi tarayya da Allah cikin sani ba ba zai zamo kayi tarayya da Allah sani gaibi ba kamar misali masu kimiyya su ce maka za a yi ruwa yau da daddare ko ko za a yi ruwa gobe baya mun bai zo ba ko to karka kira shi gaibi ba gaibi bane alimul gaibi fa la yaduru ala gaibi ahada allama lil insani wani abubuwa suke hadawa idan zafi ya kai matsayin kaza lokacin da sauraro ya kai kaza za a iya samun ruwa shi yasa sukan bada a dace sukan bada ba a dace ba ko ko a'a matar ka da ciki za ta haihu kaza lokaci kaza safan kaza ba wai sun yi tarayya da Allah bane allama lil insani ma lam ya'lam yakan zo su auna cikin in ya kai nauyi kaza za a haife shi don rana yana karuwa da nauyi kaza don rana yana karuwa da nauyi kaza to yanzu nauyin shi ya kai kaza nan da kwana kaza nauyin shi in ya kai za a haife sai ce za a haife za a haifa maka da rana kaza karkace shi bature ya san gaibi bai san komai ba allamar insana malamin alamin كلا حقا كلا إن الإنسان لا يبدي أرأيه صدري إن إلى ربك رجعي أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي
كلا التي حقيقة إن الإنسان كاغد أن أدم متم كافري ليل أدا يا وسيئك نقاوة نقريش ta sauka ne akan abi jahilin da shishan da Allah ya saukan ma annabi ikra yi karatu sai zo yana karatu yana sallah sai abu jali ya ce wannan lalatar za ka kama na wannan garin to wallahi ba za ka yi wannan karatu ba har abada karatu dai irin wannan ba za ka yi ba Allah ya ce mai jawo masa haka an ra'a fusta gana wai ya ga kansa yana da wadata saboda haka yi dagawa wata rana annabi yana cikin karatun sai ce yau in annabi ya zo yana karatun nan in muhammad ya zo yana karatun nan sai na buge shi annabi ya zo yana karatun nan sai gashi kuma yana kusa da annabi yana so ya kai ma annabi doka sai aka ga yayi baya da gudu aka ce me yasa ne kai ce "Kai, ai na yi kusa da shi ne na ga wani rami na wuta saura ka ya gifta Allah ya ce to an ra'a fasakan Allah ya ce inna ila rabbika ruj'a ka sani komawa ne zuwa ga ubangijinka kai ma Allah zai ganka zai kira ka ara'aita ala ta ta'ajjab shin baka jin mamaki allazi yanha ardan wanda yake hana bawa huwa muhammadu sallallahu alaihi wa sallam idza salla idan annabi yana salla abu jali yan hal mustafa ne salat ara'aita bani labari in kana ala huda أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينكح
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ara'aita bani labari in kana al-manhi idan wanda ake so a hana shi karatun annabi ya gamo alal huda akan shari'a Hau amara ko yana horo bin takawa da tsoron Allah wannan ne ya cancanta a hana? A ra'ayta ba ni labari in ka zaba Abu Jahali idan Abu Jahali ya karyata annabi wata walla ya juya ya kirin imani alammi alamshin bai sani ba bi anna Allah yara cewa Allah yana ganin masa zarabin abin da yake aikatawa Allah bai na ganinsa kalla radun tsawa da gare shi la illam yantahi wallahi idan bai kame ba illam yankaffa anil mustafa in bai kame gabanin auka ma annabi ba to lalle akwai yadda zamu yi da shi la nasma an bin nafi رب الناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واقترب واقترب in bai bari ba Allah ya ce la nasma an min nasiya wallahi sai mun ja gashin goshin su zuwa cikin wuta nasiyatin gashin goshi kazimatin makaryaciya ta mai kuskure al'adar laraba in za a wadakanta mutum suna da gashi mai tsawo ba igiya ake sawa ba sai a gashin nan sai a kama da gemu a jawo shi Allah ya ce wannan gashin na karya to maimakon a ce mai karya ya kace gashin ma mai karya ne mai kuskure ne to lallai ne sai mun ja shi a wuta mu sakamakon hana annabi da ya yi kuma in ya ce yana da runduna don abin da ya ce duk abin da muhammadu zai yi mun yadda yi amma wannan karatu ba zai yi shi ba kuma in ya ce zai yi shi to a makka dai kowa ya san samari dai na wani sai na cika dukkan wannan korama da samari wanda za su yaƙi muhammadu akan wannan karatun da yake yi ba zai ba sai allah subhanahu wa ta'ala ce shi kenan fale da unadiyahu ya kira majalisar sai na samarin mana aisha babu gullazi na tawa adalin wanda yake tsoratarwa da su ya zo mu muna da irin namu namu zamaniyawa ne mala'iku ne sannan da uzzabaniyata da sannu za mu kira mala'iku algilawa shidada masu kaushi masu tsanani قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ce laudana wallahi da ya kusa da ni din nan ba shi ya ga wutan da ya koma da ya yi kusa ya zo zai taba ni da zabaniyawa mala'iku sun kama shi kowa mai gari a sarari da Allah zai fushi ce mala'iku su fito sarari ma a kan su ruwa ya kama shi kalla radun tsawa ya ma'aiki na tuzi hukar ka bi shi ya muhammad wasu jin salli lillah kai salla don allah waqta da ka kusa ta minu da gare shi bida'atihi da biyansa bani haza saboda haka ne ya ji tsoro in kaffa ba makiyin allah ya kame bai gushe ba haka nan dai duk wannan abun da ya gani da yake ne batacce batacce ne bai sa ya bi annabi ba har aka kashe shi ranar bada نعم suratul qadr سورة القدر مكية ثم آية خمس آيات بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر suratul qadr makiyatun annabi na zama maka aka saukar da sauran hamsin aw sittu aya ayoyi biyar ne ko shida bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr mu mun saukar da alqur'ani jumlatan wahidatan min allahil mahfuz daga lawil mahfuz zuwa saman duniya min al'arshi ila sama'i duniya daga al'arshi a saman duniya fi lailatul qadr duk abin da kaga Allah na yi da na yau da na gobe da yadda wuce yana nan a lawul mahfuz ba yanzu yake yin shi ba an ce shi'unin yubdihi la shi'unin yabtadihi da abin da ka gani Allah ya yi yau dama tuntuni haka ya yi shi haka za a yi kuma dole haka za a yi abin da za a yi gobe ma haka ne shi ne aka ce sha'anu kullum yau min wafin sha'ani kowane rana Allah yana da wani abu to shi'unun sha'ani ne yubdihi yanzu ne lokacin shi ya yi ba yanzu ya kage shi ba to alqur'anin nan tun kamin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya na nan a dozan bar huwa qur'anun majidin fi lauhin mahfuz to amma da aka aiko annabi Muhammadu sai aka ciro shi ga lauhul mahfuz aka kawo shi sama na farko dan mu annabi mu annabi rahama ne ba irin sauran annabawa da ake saukar masu da littafai gaba ɗaya ba in ga wani abu ya yi ɗauri a rasa yadda za a yi ba dai za ka je wajen Allah ka ce a rage ba to annabi Muhammadu sai aka saukar masa da alƙur'anin gaba ɗaya da aka fara saukar da kira aka kawo shi sama na farko komi lokacin shi ya ce Allah ya ce a kai shi wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum sai lokaci yayi na wa ma adareka me ya sanace ka alamaka ya lailatul qadr mai lailatul qadr ta'zimun li sha'riha girma masha'alin da jin mamaki lailatul qadr shi lailatul qadr khairun ya fi min alf shahr fiye da dubu shi wata dubu wata dubu ko shekara 83 da sulufin shekara me yasa Allah ya ba annabi Muhammadu lailatul qadr bai ba sauran annabawa ba saboda mucin masu domin rayukanmu ba su da yawa mu al'umma annabi in mutum ya yi saba'in sai a ce tsoho tamanin tsoho ɗari shekarar shi ɗari alhali a zamanin da za a samu ɗan shekara ɗari takwas za a samu ɗan shekara ɗari tara to mu a rayuka mu sai aka ba mu tsakanin sittin da saba'in galiban kenan Allah ya ce ma annabi karka damu ba na so ko hala a duniya ne ka shekara ɗari takwas kana noma ai abu ya lalace ka shekara ɗari bakwai kana noma abu ya lalace kai ko ɗan shekara ɗari ko tamanin in yana da gata ai bai kamata a gaishe a hanyar gona ba to Allah subhanahu wata'ala yana so ya girmama al'umma annabi Muhammad sai ce na ba ku daren lailatul qadr daren lailatul qadr guda daya yayi daidai da wata dubu wata dubu kuma shekara tamanin da uku har da sulusi ma'ana da za ka samu daren lailatul qadr ka yi sallan magariba a wurin sallan magariban da kai yana daidai da sallan magariba na shekara tamanin da uku hakanan isha hakanan duk wani aikin ibada da kai to Allah ya girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi lailatul qadr kamar an tambayi ubangiji menene lailatul qadari ne ya ce a ai babban rana ne lailatul qadari tanazzalul mala'ikatu war ruhu ranar in yayi mala'iku sukan sauko wa ruhu da ruhi shine jibril fiha a cikin tafi tilkan lailati bi idni rabbihim da idnin ubangijinsu bi amrihi da izinin da horonsa min kulli amrin daga dukkan lamari salafullah abin da yake faruwa a wannan rana salamun salamun salam zaman lafiya hiya lailatul qadr nan hatta matla'il fajr har zuwa ketowar alfijir amma Allah da hikimarsa an ce a shekara ake samu lailatul qadr maimakon Allah ya ce mana rana kaza sai ya gaya mana annabi ya gaya mana rana kaza ya ke gaya mana saboda ba a son ka kwanta kai ta barci sai ranan kawai kai mana wayo ka tashi ka samu na irin kadari sai Allah subhanahu wataala ya ce a dai shekara ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake annabi rahama ne sai ce iltamisu ha fil ashr al awakhir ku neme ta a goman karshe na ramalana maimakon ya gaya mana ma sai ce fi tashi a cin tabka fi sabi a cin tabka fi hamisa cin tabka wato a cikin raguwan bakwai wato dare 20 ko a raguwan a- a- a- raguwan tara wato dare 21 ko kuwa a raguwan bakwai 23 ko haka ne haka ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai kuma aka ga yana nade tabarmansa in ya rage kwana goma sai muka gane lailatul qadr yake ci to amma duk abin da Allah ya yi sai ya yi ishara a cikin magana sai masu ilimi suka bincika za mu gano lailatul qadr nan a cikin maganar Allah subhanahu wataala to kalmar lailatul qadr a cikin alqur'ani guda nawa ne a cikin eh, suratul qadr din guda tara guda uku ne inna zana fi lailatul qadr wa ma lailatul qadr lailatul qadr guda uku idan ka bi lailatul qadr harafi nawa ne harafi tara ne to tara tara so uku nawa ne 27 ashe shi ne dare 27 sai mu koma shi kalma nawa ne a inna anzalnahu kalma 30 ne inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya to ashe in ka biyo kalman 27 sai Allah ya ce hiya ita ce to anan dai abinda dai ake nufi kada yan adam su je su kwanta kowane dare ka yi koyi da annan ka tashi ka yi nafila in ka yau ka ce ka kila yau ne da su kadari gobe ka ce kila yau ne da su kadari kamar ne komin lalacewan ka ne kila ka yi tarawih a cikin wata ramalana ko baka iya tashi da daddare ba to in ka samu tarawih nan ko irin na Allahu akbar Allahu akbar din nan ne ka dai samu ne to khairu min alf shahr to wata rana an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga lailatul qadr sai ya fito zai gaya mutane sai ya samu wasu mutane suna gwiwa suna ta fada ya ce ka da na zo in gaya muku lailatul qadr ne amma tun da kuna fada ba zan gaya muku ba ba zan gaya muku ba amma bari in gaya muku ba za a waye gari lailatul qadr a yi ruwa za ku ga ina sujada akan danyen kasa sai kuma aka yi ruwa da daddare sai ake ruwa da dan to ala kulli halin dai abinda ake so ga dan adam kullun ya tashi da gana da Allah ko ka samu lailatul qadr musamman watan ramadana kwana 30 ne ka ba Allah sauran wata 11 duka shargallanka to lailatul qadr khairun min shahr salamun Allah ya ce an gaisuwa yake yi hiya ata manzare fa suratul bayyin سورة القيمة مدنيتها ثمان آيات بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن آياتهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وأكلوا الصلاة وآتوا الزكاة وذلك دين القيمة
سورة البينة مدنية تسع آيات بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة الذين كفروا ونجزوا كافر شيء أهل الكتاب walmushiriki na mushrikai ba su kasance munfaki na suna gushewa ba hatta ta tihun bayyana har da bayyana hujja ya zo musu alladina kafaru humul yahudu sune yahudawa wal mushrikuna kuma abadatul asnam masu bautan gunki Allah ya ce la yazaluna alama hum alaihi ba za su gushe ba suna nan akan yadda suke hatta ta ce mun hujjatul wadihatu hal hujja bayyananniya ta zo musu wani ne hujjan huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar an tambaya Allah ta ta ce wal bayyana menene hujjan yace rasulun manzo min Allah daga Allah yatlu suhufan mutahhara wanda yake karanta musu littafin alqur'ani mutahhara ababan abin tsarkakewa min albatil daga manna Allah subhanahu wataala ya kada qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun la yati albatil min bayni wa la min khalfi shine Allah subhanahu wataala suhufan mutahhara fiya kutubun a cikin alkur'ani akwai ahkamu hukunce hukunce maktubatun abin rubutawa qayyimatun mustaqimatun madaidaiciya wa ma tabaqa allazina utul kitaba allazina utul kitaba wanda aka ba su littafi ba su rarraba ba fi imani bi muhammad da imani da annabi sallallahu alaihi wasallama illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyina sai bayan da alqur'ani ya zo musu domin su yahudun da suka zauna a madina banu quraizata da bani nadir abin da ya zaunar da su an zo za a wuce ne aka ce kun ga wannan garin na madina shine garin da annabin karshe zai zo annabi muhammad ka ce a wannan garin ko eh nan ne annabin da muke ta jiya a taura da nijira nan to mun zauna nan sai mun gaba da shi to su suna kan gaskiya har annabi ya zo da annabi ya zo sai kuma shugabanci ya ɗebe su allah yana ce ma annabi in ka ji ba yahude ya ce bai san ka ba ƙarya yake ya arifuna hu kama ya arifuna abnahu sun san ka fiye da su suka ƴaƴan abdullahi salamu da ya mutu ya ce wallahi da na ganka ya rasulullahi na san ka fiye da sani ɗana dan ɗana kila ba ni ne uban shi ba akwai ciko-cikon da aka yi amma kai kam da ganinka da sifanka da komai wannan allah ya nuna wannan kisa wani sahabin mazan allah sallallahu alaihi wasallam ai ya isa wanda mutumin habasha wanda ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon shi ce wallahi kai ne wallahi kai ne wallahi kai ne to Allah ya ce masu rarraba ba sai da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma suka ce ba shi bane ba kaza bane na'am wa ma umiru ba hore su ba fi tawrati a cikin at-taura da linjila illa li abdullah sai su bauta ma Allah at-taura bai taba kira ai shirka ba linjila bai taba kira ai shirka ba ba inda linjila ya ce Allah yana da ɗa ba inda taura ya ce ubairu dan Allah ne ba Allah yake ba a taura dai a bauta ma Allah sannan mukhlisi na lahuddina masu tsarkake addini ga Allah min shirki daga shirka hunafa'a mustaqimina ala dini Ibrahim wa dini Muhammad masu daidaituwa akan addinin Annabi Ibrahim da addinin Annabi Muhammad shi sa addinin Ibrahim da Annabi Muhammad daidai suke shi sa lokacin da Annabi Muhammad ya zo Makka yana cewa yana kan addinin annabi ibrahim so fa mutanen maka kabirai a'a ba a kan addinin annabi ibrahim kake ba ai ibrahim bai horo a yanke zumunci wuce ai ban yanke zumunci ba wa yaqimu salata su bai da sallah wa yutu zakata su ba da zakka waɗannan abubuwan su Allah ya yi horo a cikin ya taura da Injila wa zalika wancan nan ka dinul qayyima addini kenan madadaci dinul millatil alqayyimatil mustaqima innal ladina kafaru innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaihim sharrul bariyah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
إن الذين كفروا أجيك وأنسوا كافر شيء الله من أهل الكتاب دكتور أبو تالي تافن عند مشركين to masaukin su a lahira ba mai kyau wani zinari jahannama a cikin wutan jahannama khalidi na fiya ababen kaddara madawwama a ciki muqaddaran qulubun fiha ulaika wadancan nan kasuni sharrul bariya mafi sharrin halitta innal ladina amanu wadan suka ba da gaskiya wa amila salihati suka yi aiki na kwarai ulaika wadancan nan kafin khairul bariya su ne mabibitan halitta جزاؤهم ساكمكم عند ربهم ولم يبنجنسوا جنات عدن الجنة زمع تجري من تحتها الانهار وان قرما ke gudana a ciki majazi wato ruwan korama aka ce koraman ke gudana khalidina ababan kaddara masu biya a ciki abadan dan aljanna in ya shiga aljanna ba abin da zai bashi dadi Allah ya ce khuludun bila maut khuludun bila maut dawama ba mutuwa ba tsufa ba bakin ciki to Allah ya ce khalidina fiha abadan sannan bayan nan abin da ya fi aljannan daɗi radiyallahu anhum Allah ya yarda da su bi da'atihi da biyayyen da suka yi masa wa ralu anhu su kuma sun yarda da Allah bi sawabihi da ladan da ya ba su zalika wannan tabbata ne zai tabbata ne liman khashiya rabbahu ga wanda ya ji tsoron Allah idan ka ji tsoron Allah za ka shiga cikin khairul bariya za ka shiga cikin wanda aka ba su aljanna za ka shiga cikin wanda suka samu yardan Allah Allah ya yarda da su سورة القرآن مكية آيات وآيات بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تعجز أخبارها لأن ربك أولي لها
سورة الزلزلة مكية ثمان آيات بسم الله الرحمن الرحيم wannan tana maganan tashin kiyama ne idza zulzilatul ardu idan aka girgiza ƙasa da qiyamis sa'ati zun tashin kiyama zilzalaha tariquha shadid motsawanta mai tsanani wa akhrajatil ardu ƙasa ta fitar da asqalaha duk nauyin da yake bayanta mutane da suka halittu mutu don suna cikin ƙasa Allah zai ce fito da su duk ranar sai ta yi amansu wa ƙalar insanu mutum kafiri saboda dama yana mutum tashin kiyama bai ɗauka za a yi ba idan ya tashi daga wani sai ce mana bai samu ne inkarin litilkan halatti yana ganin kamar yana bacci ne Allah yana musun wannan hali Allah ya ce yau mai zin a wannan rana ne tuhaddisu al-ardu akhbaraha kasa take ba da labari take faɗin labarunta tukhbiru al-ardu bi kulli ma suniya alaiha kasa tana ba da labari duk abin da aka aikata wato inda lahira ya fi zan tsoro idan ka je lahira gaban da kai sabo zai shaida wurin da kai sabo zai saida har kafiri in ya ga littafin da aka rubuta ce ma ne hadar kitabi la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsa me yasa mu wannan littafi ne dan kankanin abu ma sai an rubuta da awan da kai idan gababunka na magana kace ai gaba a duniya ba kwa magana sai ce an tsakana Allahu allazi an daga kulli shay a wanda yasa yasa muka yi shiru a duniya shi yasa muka yi shiru muka yi magana yau gurin da kake sabon shi ma zai magana ya ce a kai na ake sako shi za ka ce mutum ya mutu wurin da yake sallah a masallaci zai ta kuka ya rasa ibada ko wurin da yake sallah a ɗakin sa na nafila zai ta kuka to Allah subhanahu wata'ala ya ce kasan za ta duk abin da aka aikata a kanta za ta faɗa ma ubangiji bi anna rabbaka wahalaha ubangiji yayi wahayi gare ta ya anna Allah amaraha bi zalika Allah ya horo ta da yin haka ya zo a cikin hadisi تشهد على كل عبد او امه بكل ما عمل على ظهرها kasa za ta yi shaida akan kowane bawa ko kowace baiwa da abin da ya aikata a bayan kasan yau mai zai يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
yau mai zai ranar nan ne ya nasu mutane suke juyowa a shatan daban-daban kamar yadda ka ganin gari ya waye a duniya inna sa'aikum la shatta wani ya gabas nan abincin shi yake wani ya yamma wani ya kudu wani ya arewa wani haka rami wani hawa yake ya tsara inda sa akum la shatta to Allah yaran ma haka za ga shatta wani kayan zulubin shi ya ishe shi wani ta hannun dama wani ta hannun hagu wani ya dauko kayan zalincin Allah ya ce haka nan za ku fito a shitadan daban-daban li yarau a'malahum dan a gwada masu ayyukansu ma'ana sakamakon ayyukansu min aljannati na gidan aljanna wannan da wuta to Allah yana gaya maka yadda za a tashi saboda haka ka san abin da za a aikata wa man ya'mal mithqala dharratin duk wanda ya aikata koda misalin kwayan zarra ne wato karamar tururuwa na alkhairi ya rasa wabahu shi za manzo Allah ya ce duk wanda ya je lahira sai yayi nadama me nadama ya rasulullah ya ce ai zaka ga wani aiki ne da kai dan kankani kaga babban lada Allah ya ce na na samu wannan ya banja ai abin da kai kaza ne ce wayo da za a koma duniya irin wannan da ban yi kaza ba to Allah ya ce ko da kwayan zarra ne shi sa manzo Allah yake ce imani yana da reshe 23 adnaha imadatul adha an dari na ƙarshe idan ka ga abu zai cuci dan adam a hanya kashi ne ko kusa dauke ka cire shi wannan ba karamin alhairi ba ne balle an ku ga an zuba wani abu wanda zai cuci dan adam kasa a share to reshe ne daga imani shi ne Allah ya ce misqala zarati ko kwayan zarra zai gani wa man ya'mal misqala zarratin sharran duk wanda ya kada misalin kwayan zarra na sharri yara jaza'ahu zai ga sakayyarsa Allah ya tsare mutane
سورة الآية مكية وهي إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم والعافية ضبحا فالمريات كدحا فالمغيرات شبها فأثرن به نفعا وفصل به جمعا
سورة العاديات مكية إهدى عشرة آية بسم الله الرحمن الله أكبر والعاديات ألا يلذ دواكي تعدوا في الجذر والنسك سكوا أجين ياكي وطلبه doki in yana sukuwa a waje mai tauri zaka ji kwararar kwararar kwararar to Allah ya rantse da wannan a dafakan sautin hukufin da za a daidai tana gudu Allah ya rantse da almuriya dawaki wanda in suna gudu a duhu za ga suna kamar suna ta da wuta turin nara kada han kastawa ta hawa shari'a da kofatunta iza sarar idan ta yi tafiya a cikin ƙasa za ta hijarati ma'abuce dutse billele da dare falmogirati Allah ya rantse da masu kai hari subhan a lokacin asbahi alkhairu da gero manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya je gari zai je yaki baya auka magarin da daddare saboda kar ya zama akwai musulmi a garin in ya zo sai ya ce a dakata tukuna in an ji kiran sallah a garin an sai da za a shiga garin kamar da ya je haibara yakin haibara da daddare ya sauka a garin sun kulle katangarsu to shikenan da gari na wayewa sun bude garin kenan sai ga annabi Muhammad suna ce Muhammadun al-Hamisa Muhammadun al-Hamisa yana ta inna idza nazalna bi sahati qawmin fasaha sabahu nazari to ana shine Allah ya ce fal mughirati subha masu kai hari da asubahi sahabbai kenan sai sun saurara akwai kiran sallah in akwai kiran sallah an sai za a shiga gari da fasanna bihi naqa'a suka motsa kura duk inda aka ce dawaki na sukuwa za ka ga kura ko ta ina makani alubin na azu zalika lokaci fa wasanna suka shiga tsakiya da kuran nan jam'an taro min al'adui ai sirna wasu al'adui Allah ya ce ya rantse da wannan innal insana hakika mutum kafiri li rabbihi lakanudun mai kuturce ma ubangiji lakanudun mai rabbihi kafurun mai butulcewa da ni'imarsa ta baraka wa ta'ala wa innahu إنه على ذلك لشهيد وإنه لرسل الخير لشهيد أفلا يعلم إذا ذكر ما في القبور ورسل ما في الصدور إن ربهم يومئذ لخبير
wa innahu haqiqa shi Allah la shahidun mai shaida ne ko mai gani ne ala zalika bisa wancananka shi dan adam zai shaida ma kansa da aikinsa wa innahu haqiqa dan adam kuma la shadidun mai tsanani ne na hubbil khairi son alkhairi shine kuri da hubbil khairi la shadid fa innahu la shadidun hubbil hubbil khairi ayil ma'al dukiya kenan afala ya alamu shi bai sani ba ne ira bukutar in an fadda mafil kuburi abin da ke cikin kaburbura min almauta daga matattu buisu wa wasila aka tabbatar da mafil kuburi abin da ke cikin kirji mafi suduri abin da yake kirjin ka imani ko rashin imani min alkofari wal imani inna rabban hakika ubangijin su la khabirun mai ba da labari ne bihim da su yau mai ranar nan ويجازي زي من زكي على كفرهم وإيمانهم الحمد لله أبو.
الحمد لله
الحمد لله رب العالمين